وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin soma tafsirar alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan wanda yau mun ini ɗaya ga wannan wata mai albarka wata na ramadan hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara biyar, wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga wata na uku miladiya isa ɗan maryam hudu, da fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci kamar yadda mun ka alƙawallanta tafsiri na marice ɗazu za mu ɗora inda muka aje wanda tafsiri na marece da na dare duka abu guda ne duka karatu yana ta akan tartibi guda ne muna cikin suratul an'ami ɗazu mun tsaya daidai aya ta 115 yanzu nan za mu tashi kan aya ta 116 Allah ya ce wa in tuɗi aksara man fil ardi وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Allah ya ce in tuɗi aksara man fil ardi wa in tuɗi aksara man fil ardi da za ka yi ɗa'a da yawa daga cikin mutane za ka musu ɗa'a Allah ya ce yudilluka an sabilillah za su ɓatar da kai da akan hanyar Allah da za ka ce ka tabe son rayukan mutane wanga ya aza ka akan ra'ayi ne wannan ma ya aza ka akan ra'ayi ne to da yawa daga cikin mutane ba abin da za su yi face su batar da kai akan hanyar Allah saboda Allah ya ce iya tabi'una illa zanna mafi yawan mutane ba komai suke biya ba sai zato ba wai za su yi abane ba akan ilimi su aza ka akan hanya tafarki mai kakke zato zai yawa in muna ganin ka zanga an kai shi kaza ne ai muna ganin kaza kamata a yi ba wai nasi bane za su karanta maka ra'ayukan su ne za su azaka a kai to shi yasa Allah ce da za ka bi da yawa daga cikin mutane da za ka bi son ra'ayukan su za su batar da kai akan hayyawar take ta gaskiya duk da shike a imamu tabari Allah shi mai rahama ya ce wannan ana bayani ne farkon al'amari wanda farkon al'amari mushrikai sun yawaita sun yawa sun yi mummunai yawa sai Allah yana karantar da mummunai duk wanda ya bi da yawa daga son rayukan mutane za su fatar da shi wanda wancan lokaci za ka samu cikin gida gaba ɗaya ma ba wanda ya imani ba wanda ya bi tafarki annabi ƙiyayya ma suke yi da annabi mutanen maka ko ba haka ba ƙiyar suke yi da annabi sai ka ga mutum idan allah fahimtar da shi addini sai ga ya baro fami ne gaba ɗai da mimi da mi ya cire da imani to kaga irin wanda zai yin hijira ya baro makka zai taya madina idan ta yi bisan ran mutanensa yana hijira ba zai hijira ba kowa gaba nuna mai za su yi zamanka zamanka to wannan fahimta ce ta imamu tsabari kuma fahimta ce wadda take mai kyau wanda duba da da yadda al'amari yake mushirkai su yawaita tabbas idan ka bi son rai da yawa daga cikin mutane za su fatar da kai don ba addini sha musulmi ba to hatta yanzu na da ake ganin musulmi su yawaita ai ko yanzu daga cikin musulmin ma ra'ayi ya yawa ra'ayi shi ya yawa ga shari'a ba sai a zaka akan ra'ayi sai shi mutu ya ce mato wani haka nan na ita shari'a haka nan na amma yau mutanen muwa ne wagga rayuwa da ake in ka ce kamar ra'ayinsu aiko ba za ka ji daɗin zama da su ba kaza kaza kaza kaza yanzu ba ga ko suke aure ba a ga da duk musulmi ya san idan ka sike matarka na harko ne ba za ka sike ta ba sai lokacin da ta yi tsarki bayan ta yi tsarki har idan za ka sike ta karka yi sike ka kusance ta kuma ka bar ta gidanka ta yi idda kar ta hita karan kanta kuma kai karkace za ka fitar da ita ko ba haka ba to da Allah yanzu mutum nawa suke aiki da wannan doka mutum nawa shi kai ne in ka ce shi barta ra'ayin shi zai kama ka ko ko shi ma iya ce zai bananta wani zai kama ra'ayi kai wani tun da ka ce ba ku santa wallahi barta kore ta wallahi ta zo inda za ta kaza kaza kaza to balantana su mata balantana su in ta fahimci shari'a ta yadda kai ma ka fahimci shari'a ce to wance ga aya dai kin zai sani Allah ya ce ki zauna cikin gidanki ki yi idda ni na yarda zan ci gaba da ciyar da ke in baki kulawa tunda saki na raja'iyya saki na na ɗaya ko na biyu inda na uku ne wannan ba za ta tsaya gidanka ba mutum sai ka ce mato ki ci gaba da zaman ki insha Allah zan ci gaba da kula ne to wallahi bari in wada maka ba wayyarta ba ko kaunarta ko abikiyarta ko ma'aifiyarta hada ma ta ce wancan ke kuna labari wani ya suke ni to kuma kike zama gida ne ni me kika rasa ina ce a kin san shari'a ta shari'a wa ke to di ma'aifiya ha to balantana a ce yanne ko kanne ko abokai ko makwabta to da yawa in ka bi su haka ne sai su raba ka da shari'a to wallahi ba sai ta bangaren arabe ba wannan mu yi misali na bangaren aure saboda abin bayyana ne to akwai abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa wanda shi kai ne mutum ya sa abin ga ba gaskiya ba ne amma zai iya barinsu kai wani kai ka san mutanen mu in ka ce yanzu akwai ko rasuwa ba yanzu akwai nawa babu rasu da tarar rasuwa ko ba haka ba da yawa wanda kun fahimta addinin su ma ba ta kai da taku ba wanda ilimin su ma bai kai da namu ba amma ba su sa kansu ji daɗi to amma nan ka iya barin tarar rasuwa ya ce kawawa ne mu wallahi kai dai al'amarin nan mun sa haka nan na bai da wani asali amma wallahi wani kai dai inda kana son ka gama da mutane lahiya ga mutane to wallahi cikin komi ma haka ne cikin komi da yawa abubuwa inda ka ce ra'ayin mutane da zaka biya ba shari'a ba wallahi wahala da kai ƙara ka bi shari'a ita shari'a idan ka bi ta ko da wani ya so ya karkatar da kai akan ta inda ka ƙi ka tsaya akan ta wallahi shi ma kai ne sai ya ce wani wallahi ƙarakar zami wallahi ƙarakar dagi wallahi kai tsaya aka abin zai ji dali na wallahi shi mun san ji dali na ka zaga mun san ji dali na ko me abubuwan da ake da yawa kaga Allah ya gaskiya da yawa daga cikin mutane ma in ka ce zaka bi ra'ayinsu wallahi fatar da kai ne ko kansu Allah saboda saboda Allah ya ce yattabi'una illa zanna ba komai mutane suke ba sai zato Allah ya ce wa inhum ba komai suke a kai ba Allah ya ce illa ya kharusu face shati faɗi mun san shati faɗi eh wa an taɓa ma zane ɗan misali irin zanen da ake yi makaranta in ka haɗu da wani in ka haɗu da wani malami shi kare ma bai sa abin da zai rubuta ba kawai haka na zai mutum shahidi kuɗi sai shi ma wani zane katse kuma shahi wadda mina nan da Allah ka sani shi kai ne wani shagulgulun iya shi bisa shawa to shi ne shata faɗi a shata ma a cika haɗi kai yanzu misali kai da za ka haɗi iske haƙiƙanin abin da aka rubuta za ka haɗi ba haƙiƙanin ba ne shi ma kai ne yanzu in ka haɗi ya ce to awo mutai gaba kaga shati faɗi ne ba haƙiƙanin abin da rubuta ba haƙiƙanin gaskiya ba ne to shi ne abin da ya kharusu ba komi suke fata shati faɗi ko mutum ya ga kwalba ko butali kaga yadda in ka rubutu da butali sauran ɓacewa yake yi ko ka tsoma hannunka da ruwa sai ka rubutu da da butali kaga da kana kana rubuta shina shahiwa kana rubuta shina shahiwa to sai ka irin wannan rubutu ce mutum shahudi kaga shati faɗi ke ka shata mai kace shahudi to mi zahudi har ya kawai da shi ne Allah ya ce wa inhum illa ya kharsu fa ko miske face fa ko miske akai ba face shati faɗi na'am inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi وهو أعلم بالمهتدين الله يتي إن ربك لله أبنجيجنك هو أعلم شيء ما في سني لأن أنت ما في سني أنزل وأن نسيغا معنى كما كتي شيء ما سني dan ko ka shi ne mafi sani kenan ko wanda ya sani ba wanda ya sani in ka gona ya san wani abu Allah ne ya sanar da shi har ka ga ilimin da yana mayar da shi ga Allah eh to shi ne Allah ce inna rabbaka lillahi ubangijinka huwa alamu shi ne mafi sani mai yudillu an sabili duk wanda yake bacewa akan hayyarsa duk wanda yake barin shari'a ya kamma daji to ubangijinka shi ne mafi sani shi wa huwa alamu kuma shi ne mafi sani bil muhtadin da wanda yake shirye duk shiryayye wanda yake akan tafarki me kake ubangijinka ya san shi na'am
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه Mm.
إن كنتم بآياته مؤمنين to kun ga da gaskiya abin da wannan sura take karantar da mu kamar yadda bayani ya gabata akwai bayana ta abin da za mu ci wani abu ne an ka halitta muna mu ci wani abu ne an ka haramta muna mu ci matsayin mu mu musulmi wani musulmi ba a barka ba kara zube hatta abincin da zaka ci akwai abin da shari'a ta haramta maka kuma da shari'a ta haramta ma ci ne domin kiyaye lafiyar ka ne yalla mun fahimta domin abin an kiyaye lafiyar ka ne saboda ci ne idan ka ci shi to kamar zaka cuta ma rayuwarka zaka jawo ma rayuwarka rashin lafiya to bangaren abinci abinda za a yanka a ci ba komai bane za mu ci shi yasa Allah ya ce fa kulu ku ci mimma zikra smullahi alaihi ku ci daga abin nan da an ka ambaci suna Allah a kai in kuntum bi ayatihi mu'mini in kun kasance da ayoyin shi ne kuke imani to ku ci duk abin da wurin yankansa an ka ambaci suna Allah to ga tambaya Allah ya ce ku ci dukkanin abin da wurin yankan shi an ka ambaci suna Allah to yanzu he yan bori yan bori su za su yanka na shirka su sai su ce bismillah su yanka ya halatta ka ce wani ya ce to ai Allah ce duk abin da aka amsa suna Allah akai da haka shi duk abin da aka amsa suna Allah akan za a ci shi su hujja suke nan yanka inda an ce bismillah za a ci kamar da muka hwama lokacin nan da 'yan kwallo eh ai hujja su su ambaci sunan Allah wallahi akwai abin da in dai manoha ba dan Allah bane an kai kashi aikin banza ba za a ce shi maska ne da ai shi ba dan buri yace masha ya sha ambaton Allah ko ya bai ambaton Allah to da wacce manoha ce yanke shi ai manohar ta ake diba ma yalla mu fahimta yanzu mutum ya yi baki ko kuma mutum misali ya so abinci gida ne ya so dan dabba ya yanke da a ci gida ne Allah ya ni'imta shi ya yi bismillah sai a ci mai hawa ya yi bismillah ya yi yanka sai a ci ka yi baƙi saboda ka karrama su ka darajanta su sai ka yanke musu sai a ci saboda suna ci ta manzanni ko ba haka ba to yanzu duk abin da kai kai yanke sai a tambaya ka da wace manawa ce shi Allah manawa ce yake da shi innama al'amalu bin niyyati wa innama li kulli mar'in ma nawa kowane mutum abin da ya nuhi manhar ta ake diba mu manhar ba wai bismillah da kai ba ko qur'ani ka sauke aikin banza ne kai ba za a ci ba sai abin da shari'a ta yarda sai yanka wanda ayi shi ne domin Allah ayi shi ne domin Allah to ashe kaga ba komai bane da ayi bismillah an ka yanka sai a ci Eh, sai abin da shari'a ta yarda yalla ba fahimta eh shine Allah ya ce in kuntum bi ayatihi mu'mini in kun kasance da ayoyin shi ku- kuke imani na'am
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Allah ya ce wa malakum me yake akan ku me ya same ku Allah ta'kulu mimma zikra rasulullahi alaihi ba za ku ci abinda an ka ambaci suna Allah akai ba me yasa ba za ku ci ba ku ci Allah ya ce wa qad fassala lakum alhali an rarrabe muku daki daki dalla dalla ma harrama alaikum an rarrabe muku duk abin da yake haramun gare ku duk abin da yake haramun gare ku an rarrabe muku Allah ya ce illa maqdurtum ilayhi sai abin da kun ka buƙatu zuwa gare shi misali maskai Allah ya haramta mana a ci shi abinci ka kan misali ma abinci ga na yan bori haramun ne ko ba haka ba na shirka ne to ni misali hey ta ta kama ka ga abin ga da an haramta ma ci na magana yan bori maskai aladai ko ba haka ba gashi yuwa ta kai kun san yuwa ma ta kasu daban-daban ma akwai irin yuwar da take halitta ma mutum abin da yake haramu mun fahimta irin wannan matsananciyar yuwa irin wannan matsananciyar yuwa ta kai maka wanda rayuwarka tana ita salwanta sai kuma ga abinci to wannan shari'a ta yarda kaci kaga tunda Allah ya yarda nan kaci to in abin ma wata cuta ce wata rashin lahiya ne Allah yana iya kare ka saboda shi baka me shi baka garantin ka ci ko ba haka ba amma da akan da ganganci ne zaka ci shi kuma ba za ka iya kare kanka ba kuma haramun ne ka ci ba kanka to shi kun ga Allah shi ke halittawa kuma shi ke haramtawa Allah ya halitta ma nan tare da cewa kuma baya ya haramta maka amma saboda shi ne mai halittawa shi ke mai haramtawa shi ne mai haramtawa yanzu kuma ya halitta maka to kuma shi ma wani irin ci na za ka yi kun san ci ya kusa gida biyu akwai ci na ƙoshi akwai ci na kawar da yiwuwa ko ba hakan na ba akwai ci na ƙoshi akwai ci na kawar da yiwuwa ci na kawar da yiwuwa ne za ka yi ka yi kalbe ka yi ɗan kalminta ba za ka ce ka cika cikin gaba wani ya to hashe guzuri a'a za ka yi ɗan kalmi na za ka ɗan magance yiwuwa irin cin sahabbai mun zan sun safai irin cin suke nan ba su irin ci namu na a cika ciki maganin yiwuwa ne suna ci nan da kawar da yiwuwa ba da a ce a ƙoshi ba wani ya gani shi ma zai sai wani ko da mai tazar ma ya abu ya wuya balantana ɓangaren mata a gani to shari'a ta yarda in mutum ya shiga matsanancin hali matsanancin hali ya ci abin da yake haramun da gare shi saboda yanzu ya shiga hali na lalura to kuma irin lalurar da Allah ya san lalura ce shi yasa Allah ta fama nutsura gaira bakin wala adin fala isma alai wanda irin wannan lalura ta same shi dai ya ci Allah ce babu lahi akan shi to a kaddara wanda ba irin wannan lalura ba ce da ganganci ne yasa ya ci kaga akwai mai gare shi akwai lahi gare shi sai lalura in ta kai lalura to shine Allah ya ce illa maqrurtum ilay sai abinda kuka bukatu zuwa gare shi Allah ya ce wa inna kathiran da yawa daga cikin mushrikai kenan la yudilluna bi afwa bi abinan bi ahwaihim ko nan ma ba ya tsaya bangaren mushrikai ba tunda Allah ya ce wa inna kathiran kenan da yawa daga cikin mutane hamma da cikin musulmin ma wallahi ana samu masu batar da mutane da son rayukansu da biyar sarransu mutum ya san shari'a ce ya san shari'a ce ga yadda shari'a ta ce amma saboda ya shekarar shekaru yana karantar da ɗalibai ne ko yana karantar da al'umma akan aƙida kaza akan kaza to yanzu wallahi ban iya baro wannan abu da ya rayu shi na faɗa mutane saboda miwai kumiya wanda ya za a yi kuma yanzu inda komo ne tun kare wani ke da na yi amai na shayi bai tunanin yin haka maganin shi ai ƙara samun ɗaukaka ne ga Allah duk abin da da kake a kai ne ashe ba gaskiya ba ne sai yanzu ka fahimci abin da yake daidai da Allah ya ga tashi kai mutane bayani me aibi ciki wannan ai ya kamata masu shinjina maka ce alhamdulillah wani lalle kana bincike ko ba haka ba lalle kana karatuwa ne don gashi da kana kan kaza amma ka gano kazan nan ba gaskiya ba ne bincike na kika haka hakan sai kara matsayi amma ga gace ya ka iya yi ya za a ce maka Allah sau ba to shine Allah ya ce wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim taiwa daga cikin mutane suna batar da al'umma ne da son rayukansu da biyar son rayukansu malam Allah ce bai gaira ilimi ba akan ilimi ba ba akan ilimi ba in bangaren fatawa ne in bangaren karantarwa ne gashi nan dai in bangaren jagoranci ne ita jan mutane aka rashin sani da abin da ya sani da wanda bai sani ba duka an tambayin shi na iya ba da amsa da abin da ya sani da abin da bai sani duk shi na iya magana a kai a wannan ai duk wanda ya ɗauki kai ne shi kowane fanni kowane fanni yana iya shi magana a kai fanni ne ne hayyata shi waɗi ƙarya don da aka kasawa ta yi ai ya nuna ma shi jahili ne ba fannin da za a cewa duniya ka san fannin kowane fanni kuma su masu basira masu hankali ba su yarda da kan magana da ka to kana faɗi ni ba fannin da ba sani ba masu hankali ba su yarda dan sanin komi da komi wannan sani ne na Allah wannan sai Allah amma ɗan adam ana ya samu ga ɓangare kaza ka ɗan fahimci ɓangare kaza ɗan ɓangare kaza amma ɓangare kaza ka hi ƙarhi wannan ita ce magana ta hankali wadda mutane suke fahimta amma ce kai kowane fanni naka ne ba fan da baka sani ba to sai an same ka hudu ƙarya ciki Allah ka kare mu to kage ganin sai a batar da mutane ba akan ilimi ba Allah ce inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin lalle ubangiji ka shine mafi sani kan bayanin dazu ko ce shine masani ko shine mafi sani bil mu'tadin da dukkanin masu ƙetare iyaka tun masu ƙetare iyaka suna daganganci suna shishigi suna ƙetare iyaka kuma kasa abin nan ba haka ba ne sai ka ɗora al'umma a kai to Allah ya ce irin wannan masu daganganci Allah ya san su zai haɗu da su ko za su haɗu da Allah na'am
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون da haka Allah ya ce wazaru zahiral ismi wa batina ku bar abin da ya bayyana na zunubi haka da abin da ya buye na zunubi ku bari wannan kun fahimci ayar mushrikai abin da shaidan raya musu wai idan mutum ya labe ya yi sabon Allah ne babu laifi to hatta zamanin jahiliya haka suke doka shi abin da Allah bai so ka yi to ga hili kai amma don ka labe ka murkushe kayi bannan ka bai komi shi yasa zina su gare su zina abin da zina wadda ka yi bayyane amma don ka boye kayi abin ka babu lahi eh don ka boye kayi abin ka babu lahi to su yi ba hagwar fahimta su yi ba hagwar fahimta shi lahi da na bayyane da na boye duk lahi ne amma sai dai a ce da laihin da mutum ya yi bayyane da wanda ya shi ɓoye wahi aibi wanda ya bayyana ko ba gaba saboda yanzu bayyana shi da kai a bana harko dai akwai hito na hito da Allah ka nuna kai baka jin baka jin komai kai baka tsoron shi nabi kuma zaka tallatar da wannan banna ga al'umma kenan sai musamman in kana da kima in kana da matsayi yanzu wasu da yawa za su koyi da kai ce a tunda kun ga wani yayi mabalantana mu kamar da irin yadda jahilai suke yi in suka samu wani shugaba ko wani malami ko wani alhaji su to ka ji ta dai gani dai daga suwana ma balanta namu shi mu da mu ba koyi ba ne ba mamaki a kaddara shi wani kaga aikata ba mamaki ya gano kuskure ne ya zo ya ta zubar da hawaye ga ubangiji ya tuba kuma Allah ya karbi tuba ne to kai ha yau ka ce ka samu abin koyi a ga da duka daidai mu kiyaye da yi da na bayyana da na koyi Allah baya so sai dai wanda ya aibi shine wanda za a yi zuwa bayyana a yi saboda kamar kana sunnan ta sunna ne ga al'umma su yi koyi da kai musamman idan mutum na da kima yana da kyau a zan kiyayewa Allah ce innal ladhina yaksibuna al-ithma lalle masu aikata zunubi shine yaksibuna isma masu karkaren kirkire-kirkiren laifuka ko kirkire-kirkiren zunubai ma'anar dai shine masu karkara aikata laifuka masu karkara aikata zunubai Allah ce sayu shi zauna bima kanu yaktarifuna Allah ce da sannu za a saka ka musu da abin da suke ta kirkirawa saboda yau ka kirkiri banna ka aikata wasu sun koyi da kai haka ki ajima ka bata al'umma da yawa to wannan abubuwa kaga ba mamaki wasu sai sun mutu na yafi kuma wani da ya iya ba san mutum nawa zai koya ba wasu ba san mutum nawa zai koya ba shi yasa mutum kar ya zan shine mai karantar da banna ya zan cikin masu karantar da alkhairi duk abin da zanna alkhairi na ka yi ƙoƙarin ka zan mai ƙirƙira shi kana koya mutane ko da aiki hannu ne malam aikin da ya shahi duniya da lahira wallahi duk akwai amfani cikinsa ai da annabi ya ce idza mata ibnu adam in qata min amalihi illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu ai ilmin abinda yantafa'u bihi da anka ce kowane irin ilimi ne inda da alkhairi ne ko da ilimi ne na aiki hannu ka kware ma kai a tele na ka karantar da mutane su iya kai mini zai na ka karantar da mutane su iya kai garaji ne kake yi bangaren mota ko moto ko kuma dai abin da shahi wani gyare-gyare ka koya mutane wallahi ilimi ne amfani tunda wannan da ka koya ma waɗannan da ka koya ma za su ci abinci za su ciyar da iyalinsu za su ta aikata alkhairi ciki kaga ilimi ne mai amfani ba ɗaya bane da wanda ta koya mutane dara da wanda ta koya mutane lido da yanda koya ya ta koya mutane shiga instagram mina na whatsapp mina na ga sai ana taɓanna awo ban baka in kalla kawo dai sallaka in tura maka in bura mai da in kana son bari kwana ka son ta yi ta kallo ka ka koya mai sheri to mutum zan mai karkaran koya alkhairi shari bai da kyau ba wuce ba ji ba wuce ta shari dodo ne Allah ka kare mu na'am to shi ne Allah ce innal ladhina yaksibuna al-isma sayakun sayajzauna bima kanu yaqtarifuna na'am
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون Allah ya ci gaba yana karantar da musulmi Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kar ku sake ku ci dukkanin abinda lam yuzkar ismullahi alaihi ba amma sunan Allah ba akai wuri yankansa ba amma sunan Allah ba kun ba alfaci Allah da shi ba Allah ya ce kar ku sake ku ci wannan abin kaga Allah da ya ƙara maimaita muna Allah ya ce wa innahu lafisqun ci ne fasikanci ne cin wannan abu fasikanci shi kan shi abincin fiskun abinci ne na fasikanci abinci ne bai dace ba a ci shi bai da tsarki kun bayan da kuwa yadda fasiki mai aikata laihi mai aikata zina kullum cikin shaye-shayen giya ya hito bai da tsarki ya zan najasun gashi bai da tsarki to haka ne shi ma abinci abinci yana zama fiskun yana zama najasun idan abinci ne wanda bai da tsarki idan abinci ne wanda ba a nufaci ubangiji da shi ba wajen yin kare ba a ambaci na Allah ba a kai to shi ma Allah ya kira shi da wannan suna Allah ya ce wa inna shayatin lalle shaytanu na mutane da shaytanu na aljannu kan bayani yadda gabata Allah ya ce la yuhuna ila awliya ihim suna wahayi wa junansu zuwa ga masoyansu suna wahayi wa junansu iri yanzu dai yadda za ka misalta lalakun mutane ɓanna da suke yi akwai kwantak tsakaninsu na ƙara ma juna ilimi na ƙara ma juna abin nan ƙware ma aikin yadda ka san kana aiki ne ka kire mutum wane wacce lamba ta za a kaza kaza ina tuwon ga kusa kana za a yi mai to ai su hakan na irin fasikai ya ta wani karce wajen fasikanci bai sauri ba ta kira ga wani wace kwana yana daga yana daga yana sai ka ta kwatanta mai da wuri kaza akwai mai shago wuri kaza akwai kaza akwai kaza kaga aiko ta gana ka ta gwada mai aiko to haka na su man shaidannu la yuhuna ila awliya ihim haka ne suke yi wa junansu tsakanin su da masoya ya ne za a yi wani batar da wani ya ne za a yi kaza ya ne za a yi ai kaza ya ne za a yi samu galaba a kan wani haka suke yi wa junansu Allah ce li yujadilu wannan suna neman kwarewa ne suna wahayi wa junansu domin li yujadilu su iya jayya da ku domin su su yi jayya da ku yadda ka san ko yanzu nan yanzu kana karantar da al'umma yanzu su a can suna ta yi yadda za su yi wasu ga sun murkushe ka kana da kaɗan zuwa makaranta daga cikin abokananka suna suna dubara waya zai zamu mahana mata makarantar ta wuri yayin zamu mahana mata wuri wa'azin nan shi dai sai an tsara abu za a kaza cewa shi wuri wa'azin da shi makaranta da shi wani allah kana zamu mahana mata yadda Allah suna yi daga lejiyar lukun haka suke yi wa junansu saboda duk mai alkhairi mai kokarin aikata alkhairi a yadda za a yi yayi da shi a hikarin shi in bangaren magana in bangaren kyauta in bangaren abubuwa daban-daban hatta bangaren kuɗi suna yadda za a murkushe mutum ya ga shina yawan waɗin gaskiya waya ne za a yi mukalin malamin nawai Allah ya dame mu ha shi na taɓin siyasa mafa shi na taɓin aikin mafa kai mun san abin da ya sha mai kai in gama shi da kaza ka gani in mai kaza ka shi wannan zai za a yi amurko shi to haka ne su lalakun mutane ta kone bangare ba wasu bangaren shirka ba ta kone bangare suna ƙara ma junansu ilimi suna kwanta kwani tsakaninsu ta yadda za su yi ta jayayya da mutane kirki in ma da'awa ce kake ka bari in karantar da al'umma ne kake ka bari in kokari ne kake ka bari a zai zan daidai wadda lau ta kafaru na kama kafaru fata kunu na sawa'a eh kenan inda sun kare da kami zaka ce musu wadda an ce ga zakon ai ba mu ne nan ba mu ne na gai ko mu dan ba mu da baki duk habaicin duniyar nan sai ya kama gashi ya ga sai ai ai wanda ba a kama na ba an muhammadu wanda ba a kama na an muhammadu ya da shi ne an mutu da kirki filala wallahi son shi ka dole hayar yanzu dibi wani hawa yana so ya soka cikin fasikanci kana ya tambaya ta yi shi kayan hana maka amma ne za ka shiga cikin ɓannansu ko komi suna yi maka komi suna yi maka su dai su gane kai maka za ka masu in ɓangaren shaye-shaye ne in ɓangaren zanace-zanace ne in ɓangaren cin amana ne in ɓangaren cin riba ne haka ne cikin komi to ta ɓangaren malanta ne za a kabe malalaku a zan daidai duka ana yayi da hanyoyin za su biyu su da su murko shekarai a tattarin su cikin kowace al'umma cikin kone katagori da mutane haka ne don gashi magana ce ta Allah ya ce shayaɗi ne ba wai sai ka ce shaɗanu aljannu ba shaɗanun mutane saboda Allah ta yi mana aljannatu wannan su shaɗanu a kone cikin aljannu a kone mutane shine Allah ce wannan shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shedanu Allah ce suna wahayi wa junansu suna akwai kwata kwata tsakanin su domin su rika jayya da ku su ga ya za ku su kare da ku su amanta da dore kuma Allah ce wa in ata'tumuhum har idan kuka musu da a cikin bannan su cikin yanke yanke cikin shirkar su in ma mushrikai ne to Allah ce idan kuka mushrikai da a cikin shirkar su Allah yace innakum la mushriku lalle kuma kuna cikin mushrikai yanzu ba ka ta bangaren kasuwanci ba wani ba ruwa ne da shirka ya yarda abin da Allah ba shi amma sai ga su a cewa wallahi wani ka tashi sai faɗa ma gaskiya na munka wallahi faɗa ma gaskiya na munka su ta bude ma ido o mu daga gani haka na an ce ma zauna miki kullun da ka tai kasuwa ta baka zai to ce mu ramta maka za mu yi maka za wannan wani zamna in aka faɗa ma labarin wani ba ka tausaya mu ka san yadda babu babu mu dannan har gari kaza mun tahi cikin dare cikin duhu balle ya zama ga maluma nan yan cibo ko ina ba ba wani abu na kai bar mu maluman na ma da gani ba mun san komi ba mun san komi ne ga ce wada ma malami kaza za wada ma wanda duk wanga aiki suna yin shi kuma da kuma suna nan dame da kugan su wasu aka dole kai ma sai ka zama mushriki eh eh ba ga Allah ma da kai ne cewa ya tashi in tayi gaba wai Allah ma ya tashi la hawla la quwwata illa billah kaga irin wannan nan kai musu da'a kan bi su shikenan mutum ya zama shirki ko ba haka ba su kai su baro shi Allah ka kare mu to hatta bangaren mata wallahi idan mutum na son mace yayyayin ka ni dai wani dai na dai dangana dai kai ka dangana mi ta ci kudin ka haka nan wallahi ba mu yarda Allah ba mu yarda mu in kai in ka yahe mu ba mu yahe ba wallahi biyo da ai kaza ne mutum na dan kikiya ya ce to kana da ai ko kana da ai kana da yadda wuya kai ko ga mai bayani mai bayani kaki a jawa shi kenan a kai shi an baro shi to shi ne Allah ce da yawa cikin abokanan mu'amala in dai mutum na musu ɗa'a cikin abinsu da suke yi na ɓanna sai mutum ya zama shirki Allah ka kare mu na'am
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون to wannan aya abin mamaki ba haushe yana da wani karin magana wai gaji ya ce wai dare da Allah gami dare da Allah gami gaskiya na hausa bai ba ya kamata ba haushe ya gyara hausa inda cewa dare dai Allah ke mummuni to bature shi bature ya dare dai Allah ke mummuni ko ba gaba eh to ita wannan aya hamza hamza wan baba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daman gwani ne na farauta in lokaci ya ta zuwa farauta kawai domin a ta a samu nama a kama iyali to ya ta yi farauta su ko su abu jahalin majalisun shi ne bakin dutsen safa nan ne majalisi duk wani wanda an ka yi ƙarhi a ci mutunci ne a wulaƙanta shi to suna nan zaune ku ana ta hira sai shugaba halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyu ya taya shi sallah bakin dakin Kaaba Abu Jahal yace wai ku da me kuke bare wai shi wani kulle ya biyo kitare mutane ya taya shi sallah ya kirayi annabi Muhammad ya gaggame magungunna ya babbace shi ya zazzage shi da kuma magungunna duk wata magana da ta aibi wadda ba ta da daɗi wadda baki ne ya haɗi sai da gama ne nabi ta ya ta yi to ashe akwai wata mace baiwa Allah ta shi abin da ya haɗu ta ta yi kenan sai ta haɗu da hamza ya taho da farauta watakila ba maki ma farauta ba ta yi daɗi ba ne a zai mutu yadda ya farauta ba ta yi daɗi ba ya to cikin bacin rai ta ce hamza kaga abin da ya faru kaga yadda abul hakam yema sai ga zanka muhammad ka gani kai wallahi ya zazzaga ya ci mutuncin shi ya mai kaza ya mai kaza to ka san larabu suna ta'assubanci idan an ka tabi dan uwanka baka bincike yanzu da ka iske an taushe dan uwanka kai baka da bincike mina na gama kai ka kai hari ga wanda taushe shi shi ma nashi in zaka shiga hari dama jahiliya ce aisha sai Allah ta hamiyatul jahiliya ita ce ba hatsa bincike ba hatsa bincike ba hatsa bincike kamar yana yin gana a ga mutum ya rugo da gudu kana tsaye kaga wani ya rugo da Allah kawai yi da kai kama musu ga da gudu sai ka zo can da ana ta shi kace wani ce mina na da Allah lokacin da aka gudu ana bincike to su haka ne hamiyatul jahiliya malam ba bincike ina faɗa maka hamza yana zuwa yana tarar da abu jahalin shugaban majalisi da 'yan fada ta yi allahi ya ɗoko eh, kwari da baka mun san kwari da baka ko? Eh, abin da wani aksa kibi- kibau yana rike da shi da kuma abin da ake halbi ya rike su da hannu guda sai dai iske abu jahali ya tattake ya ya juya ya bashi fa ya fara ma ya ce mu za kai ma kaza kai ka kai ka isa kai ma muhammadu kaza mu za kai ma kaza kaza ya kan masagi ne ya kan mutane har sun zaburo wane mutum shi ke ne abu jihar ya ce kai ku dakata ya ce saurara ka shi ka sa abin da suke mana allolinmu na shi ta ɓaci yana ta aibanta su yana ta zagin su ya ce to bari in hada muku ai ba wanda suke walakantattu ma kamar ku in ji hausawa ya ce a kowane ƙasar kamar mai sassaka gunki shi duci to shi na bauta mai ko ice a kowane ƙasar da kai haka ya ce to wallahi ku shaida a shaɗu an la'ila illa wa annan muhammadin rasulullah duk abin da za ku yi wallah shi ne sanadiyar musulunta shi shi kenan shi kenan musulunta hamza wallahi kaga dare ɗai lokaci ɗai allah yake mummuni amma a ce dare ɗai allah ga bature bature a ce dare ɗai allah ga musulmi kawai ya zo kaga mahalin musulunta shi kenan to shi ne allah ya saukar da wannan aya allah ya ce awa man kana maitan ya zo ne kasance matacce saboda shi kahiri da shi da matacce duka dai saboda zuciya matatta ce duk zuciya da ba ambaton Allah gare ta matatta zuciya ce wallahi duk yadda kaga Allah ya ni'imta kahiri tunda baya ambaton Allah zuciya ta matatta ce da inda ku zuciyar mutum ta mutu ba shikenan ga zangawa to shi yanzu Allah ya ce yanzu wanda ya kasance matacce fa ahayaina wa mun karaya shi mun ka tusa imani cikin zuciyarsa waja'alna lahu nuran mun ka saya mai haske na imani yamshi bihi fin nas yana tahiya da shi cikin mutane Allah ya ce kaman mafuluhu fi zulumati da Allah yana zama daidai da wanda misalin sa kai kawo ne cikin dufai ne yana zama dai ba dai bane Allah ya ce duhun da ma yake laysa bi kharijin minha bai iya fita daga gare shi zulumatu kenan ba'dahu fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur to Allah ta yanzu irin wannan yana zama daidai da wanda ba shi ba Allah ta kazalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun haka ake kawata makahirai abin da suke aikatawa sai ga wai kai da ka sassaka gumki duci ne wanda ka samuwa ka sassaka shi ku yi gumki wanda yake girke ko ko a tai a samu itace a sassaka ana yawo da gumki kai na kai allanka kai na kai allanka kuma allah ne ka san dai kuma wani hankali kai da hannun ka sassaka abu kuma ka komo kana ba shi kariya kana wahala a kai ne kuma allanka ne kai la haula wala quwwata illa billah allah ka kare mu to wallahi wani ce muku hamza yana musulunta su da tsakanin shi da abin nan umar babu tserayya sosai kuma duk wannan lokaci ana zuwa ne gidan arkam ibn abi arkam na kusan dutsen safa dama annabi ya sallah nan bakin ɗakin kaba sai ya tsaya akwai gidan wani abin na abi arkam shi da yan musulun sai ce ga gida ne nan a zo a zan yin sallah ragowar mummunan da aka tare da annabi sai a zo ta yi sallah da ɓoye ne ake yin ta malam to ana nan kamar kisa da muka yi baya ta umar shi mara allah ya kaddare shi shi ko ya zo ya zarike takobi ne ya ce shi sha biyan da muhammad shi ke wai zai ta ya kashe muhammad ya kamo hayya umar ba sai ya haɗu da wani daga cikin sahabbai wani ina zaka wurin muhammadu zabi saboda kashi kashi abin da yake sai ce haba kai ga hota gida ka za ta gida wani kashe ta ƙauna kada mijinta duka su ta sun musulunta za ta yi zanta wajen wani muhammadu ka ce wai ka- kama ka ce ta ya kashe wutar gidan sannan ka umar ya ce haka ne kawai kaga zuwan umar ko da yana wata gidan ƙauna ta yi fatima su da mijinta suna karatu mai musu karatu hababu ne bin aratta suna jin tahiya sun ce wallahi umar ne an ta yi maza ana gane sun ce wallahi umar ne malami wani ajiyar ya ɓoye shi na tsayawa umar yana zawa ya ce musu gunguni mina na shi kuna yi sun ce gunguni kuma ba abin da muke yi ita ko kauna ta tayi irin zaman ka kamar na ta mukela kamar ka zaman ta mukela haka kamar irin zaman ga na malam abdulkadir to kaga irin wanga zama kana iya koya ba kasa gare ka ba ka sani ba irin zaman gana ta yi sai ce in gani abin da kuke yi ba ba komi na muke yi ba mijin taso yana ba shi hakuri kai wani ba kaza ya ture shi ya tunkuɗe shi kusami ta ce kai karatu na muka ka gani duk abin da ka yi sai yana dama ta kama shi ya ture sulkin shi har abin jini ya hito kuma ga kauna ta ita ma hankaɗe ta sai tausayi ya kama umar ya ce ku ban in karanta ta ce a wannan ba mai taɓi ne sai mai tsarki ka ta in kai wanka ka kamshe shi to umar yana daga cikin wanda su yi yaƙi da jahilci kamar su yi karatu irin wannan na yaƙi da jahilci suna iya karantawa suna iya kamar irin yadda ka abin maliki ma ai daina cikinsu wanda su yi yaƙi da jahilci sun nemi su yi karatu mutu kana iya karanta haruffa kana iya karantawa yanzu gashi an ce ba a bashi sai ya yi wanka umar ya ta yi wanka zaka ce a bashi suratul taha malam ita ce a rubuce ga allan da suke karatu umar ya fara karantawa yana fara karanta ayoyi daga ciki kai tsaye allah tusa imani cikin zuciya umar umar ya ce wallahi wannan ba magana muhammadu ba ce ce magana allah ce ya ce ina muhammadu yake to malam da ya koya da yana shi ana cewa ina muhammadu ya fito ya ce ma umar wallahi umar ka rigaya don jiya da kunnan muna jin annabi ya yi addu'a ya ce Allah ya ɗaukaka wannan addini ta hanyar mazaizai guda biyu ya ambaci kuma ya ambaci abu jihali kinan kai ne Allah ya ƙaddara wannan addu'a ta faru a kanka ka ta ka yi gaugawa ka musulunta wallahi umar ya ce ina na annabi ina na muhammadu yake sai an ce yana gidan harkan kamar mu kalli umar ga hajjan ko ya tahi yana zuwa kwankwasa kowa to nan hoda suke hawa Allah ana jin kwankwasa annabi ya ce wannan umar ne annabi ya ce wannan umar ne bai su ta shi buɗe mai hamza ya ce a ina da ya ce barni iya to da shari ya ga sharin da ya hina shi bigi sai bigi kenan iya to da alheri kuma shahadu da alheri ni zan buɗe mai annabi ya ce a bai shi annabi da kai ne ta ya buɗe mai ya buɗe mai ya ce umar mika kanan annabi ya shawo shi to annabi da gura makari annabi ya shawo shi amma shi da gina mina da kan yace alheri ya kare arsa sahabbai annabi suna shina cikin dan lungu suna can baya tunda sun shi annabi ya kabbara ko da annabi su yi kabbara cikin gida kun sa abin iya burga ana kabbara annabi da kai ya kabbara ashe umar na umar ne ya karɓa kalmar la ilaha illallah sai annabi ya kabbara sabon da annabi suka kabbara to kuma ga lokacin sallah ya umar ya gana so a yi sallah cikin ya ci haɓa mu sallah cikin gari cikin ɗaki gida ɓoye muna yan gari a fito waje ita a fito waje wallahi waje za a yanzu wallahi ma an kawo da sallah waje ke nan ga umar ga hamza wai sai ya tarbo an zaga an ka fara sallah bakin ɗakin ƙaba da bakurin shi ya karyo kwana da zahi ya shiga hamza dama ga annabi ga umar hagu ga annabi ce al'amari ya lalace ce al'amari ya lalace al'amarin muhammadu bai karbuwa yanzu ya gani ta kudi bai lokaci kaɗai allah ƙaddara mutum da shiga addini kawai ya fahimci addinin musulunci annan rahama ce ta allah to shi ne allah ya ce kamar masaruhu su ce zulumat yana zama daidai da wanda misali yake cikin dufai Allah ce laisa bi kharijin minha wanda ba ya fita daga cikin dufansa kazalika zuyina lil kafiri ma kanu ya'malun haka ake kawata ga kafirai abin suke aikatawa na'am
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما
to يشعرون kun ga wannan aya da aya wadda a cikin suratul isra'i wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqa alaiha alqawlu fa dammarnaha Allah da yawa masu fassara suna fassara ta ba daidai ba ga ma'anar yadda take sai su canza ta daga daga ma'anar da take sai ji mutu ya ce idan muna nuhin mu halakar da al- alƙarya muna sayya mayyama zan fasikai Allah baya umarni da fasikanci akwai dai abinda Allah yake musu umarni idan sun ki sai zan fasikai mun fahimta ko yana insha Allah sai gobe mu dora mun tide ne rage Eh, tana da bayani ya mu mu ƙara da wancan aya domin mu tashi akai mu yi bayani wanda yake gamsashe insha Allah tunda mu yi alƙawarin yan gidan radio za a tsaya bakin minti 55 domin a shi komai to kaga sauran minti ma uku yanzu kenan sai mu dakata sai kuma gobe insha Allah kuma tafsirin mata ana ta yi ne da wanda suke tura iyalansu har wadai can ne makaranta lise insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna ya ɗebe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi mun manta ya kamata tun ran- a- laraba mu yi bayani kun san waccan shekara ma mun bude gidauniya ta marayu ta tallafa mu marayu wanda kuma ƙarshe ina ganin kusan a ce maritan sallah gobe ko an so abinci da sabunna da duk da abin da ya dace an ka kai gidan marayun da ake tare da iyayensu Allah ya karɓi rayuwarsu cikin wannan aiki to ko yanzu an bude wannan gidauniya a taimaka fi sabilillahi wanda ma ba kuɗi ya iya basuwa ba yana iya ba da tufafi ko abinci ko wani sabini ko wani duk abin da ka sa ana amfani da shi kenan kowa tana kuɗe ga malam sani sunan ko abba ko abdullahi duk da cikin yan kwamitin duk wanda aka tara sunan ga idan mutum ya ga ɗaya gare su ya ba su alhamdulillah in ma wani kake iya kwaɗaita ma wannan alkhairi ya zaka yayi kaga man dalla ala khairin kafa ilayhi saboda yau abin bakin ciki gashi ana rayuwa da al'umma sai ga mutu ya wada ya mutu daga nan kuma an manta da shi a wannan bai dace ba bai dace ba dan uwa da yawa sai ga wani malami ne mai karantar da al'umma da ya rasu shikenan wani agiji ne da ya rasu shikenan wani alaramma ne da ya rasu shikenan wani mai gyara kayan wa'azi ne da ya rasu shikenan wani ko kai cikin tare masu zawa sauraron wa'azi ne da ya mutu shikenan kaga wannan bai dace ba wannan ba kowa ba ta islamiyya da shi yasa mun ga ya dace duk dai ko da ba mu iya marayu ba mu iya mayin abin nan marayu ba mu iya musu komi mu zan profite da wannan wata ne na ramadan mu ga mun taimaka musu domin mu daɗaɗa rayukansu domin mu daɗaɗa rayukansu kowa zai mutu shi bari to yanda kai mu wasu haka za a yi mu Allah sa mu dace Allah sa mu dace yanan sai a taimaka fi sabilillah ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk musulmi da a cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله إنك كنا من فرق ونا أدوي الله كنا من كرشن شي دو الخرم أكي سامو الله كبام شري ده بلاي ولا كي كودا الأمة كبايون الله كودا مو ده ونا يا الله ما صلاة في جدا كو أسبت كودا جي الله كما صلاة فيها ما صلاة في الله سيد ونا لا في تسن تجاري نبوتا غريكا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين